وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mutum sarki cikin warwarsa da kewarsa ya kawo wannan rana ta laraba kamar shida ga watan jimadar lafira da kan shirin kenan. A uku kai. Uku ko? Yau Juni. shekaru da suka sanar jiya ɗaya yau biyu ga watan jimada da akira biyu ga wata ce kudin shekarun da ya fadar su mutum suka fi sanarwa mafi yawa da yi sanarwa ta kun cewa jiya talata shi ne ɗaya ga wata yau dai zama na raba biyu ga wata sai biyu ga watan jimadar akira wanda shi ne wata na shida a lissafin watannin musulunci a kalandar nasara kuma kamar biyar ga watan daya dubu biyu da ashirin da biyu tsarin kuma na cikin babban babi na goma sha shida da malin ke tattauna أصول الناس في تربية الأطفال تحمد عواقبها عند الكبر waɗansu matsaloli masu ko su al'amura masu matuƙar amfani game da tarbiyyar yaro waɗanda waɗannan al'amuran za a yaba wa ƙarshensu lokacin da yaro ya girma kenan mahumul mukalafa wanda bai samu irin wannan gatan ba to shi kuma ƙarshen shi zai zama abin tausayi sai shi zai gaya mai rayuwar za ta zama mai da ya gata nan sai godiya to za mu tashi a inda ya ce faslun wa min suqil tadbir lil afsani nan ne ko wannan kuma shi ne darasin mu na saba'in daidai a jerin gaggarin littafi ma da ce faslun wani fasalin kuma wa min suqil tadbir yana daga munana tarbiyyar yaro mun da tadbir yadda za a kula da yaro a kula da girman shi a kula da lafiyar shi a kula da hazaƙar shi a kula da hargaron shi ma shi ne tarbiyyar yana daga munanawa ga tarbiyya lil asfali ga yara an yumakkaru min al-lilahi min al-sa'ani wa kasrat al-akli wa shurbi wannan wannan shawarar sai tare da shi amma kuma akwai riba ta kowane bangare yana daga munana tarbiyyar yaro ko tarbiyyar yara ko yana daga munanawa ga kula da yara a yi makkan a ba su dama a sakin masa ragama minamin tilahi minan sa'ani ko da yaushe su rika tatil da abinci hadari ne kwarai duk sanda yaro yadda ragaban kwano sai ya yi kuntal 100% ya ci wani so uku wani so hudu wani so biyar a rana sai ce duk yaron da aka sakin mashi wannan ragamar iyaye sun gama da shi irin su ne za ka yi suka fata ya fara manyanta sai ne kamar kajin turawa kowa ya sai da kajin turawa ce tubus tubus girman dare ne ne ku shi ke kumfa to yana daga munanawa a baiwa ayyu makkanu a baiwa yara dama mina lintilai su rika cika mina ta'ani da da abinci yanzu nan yana maganar sadda aka zauna za a ci ba yana maganar adadin cin ba zai zo kan adadin cin shine ce wa kasratul akli da kuma yawan yanzu nan an zo adadi wa shurbi da yanzu jumlar farko da yake ayyu makkanu mina lintilai mina ta'ani yana daga yana magana ne game da kasmiyatu sa'a shi abincin gwargwadon yadda za a ci da yake wa kasratul akli yanzu nan kuma yana magana ne da kasmiyatu abin nan wanda yana magana kayyiya wanda yana magana kayyiya adadin cin idan so ɗaya yara za su rika samun abinci a awa ashirin da hudu saboda yanayi na karanci da talauci to shi ɗin ma in so samu ne kar a bari su kunta kafin su gama cika a karba to kafin kisa ta wannan mataki da gaske wani ma zai ga kawai ma rashin yaran da ai wani kuma kila uwar yaran za ta ce to ta lura dai akwai hasidi idan hasada cikin harkar nan su so yake dai kawai na tsaka yaran nan to sai buɗe mata littafin ya ce ina a ɗabin da kai yi shekara ɗari uku da hamsin da wani abu da rasuwa ko wani abu mai kama da haka kaga ai ba magana ce bace to kada a bari ta rika take shi sannan kada cin yayi yawa za ka ji misali kananan yara ba su da lokacin cin abinci ka ke cewa akwai yaran da cikin awa ashirin da hudu awan da ba za ka gani a kwano bai kai awa sha hudu ba kusan awa goma sha biyu ko goma sha uku yana kan kwano wani ma za ka je da zai je da roba a kan gado ma cikin filo akwai madarar shanu akwai madarar awaki akwai kudu akwai wara akwai waye sauki da damammen tuwo duk an ajiye saboda emergency ne ya a baki yadda wancan kukan na yaro ke da matuƙar muhimmanci to in aka ce ba shi abinci zai hana shi kuka saboda karanta rayuwa ko cikin shi ya karta to to amfanin da ke yi ai yana so yaro ya san rayuwa ya iya kwana da atamfa ya iya kwana a karauni ko da baban shi ya fi ƙarfin hannun jari a kamfanin Eurocom. Kaga ko zuwa ai, ko da gaddamar kamfani ai sai sun tara. Bari sana ba za a ba su gaddamar kamfani ba mun yi kowa. To haka nan ko sana cewa ba su za a bana. A ba su filo inda irin na ciyawa nan ko ko mai arha da ke turawa bayan gidan giya. To a ce a kai shi za a kwana. A kashe AC a ce da fanka za a kwana. In fanka kyauta na a kashe a ce a kwana da mutunci. ya ci gaba da likita a su ya zafi ya bari sauro ya kawo farma to da aka da aka zai ta rayuwa ranar da Allah ya sa ya jagoranci al'umma da sun ce yin warin da ya santa amma ka taɓa wani minista da aka yi shi bai san talauci ba minista ne a nan ƙasar ce ya rage da Allah shi an kai kokari a kwatanta mai talauci ya kasa ganewa wannan da wani babban buhu ɗauko shi za a kai shi karkara sati biyu kawai ne in ya sati biyu insha Allah zai zai tafi domin talauci har fenti daga nan idan ya koma can sama duk da ya yawo ko ya sai shi to ka yanzu wannan wani bayani za ta miki ta ce talakawa akwai wanda suke kwana ba su ba ba zai yadda ba ya laifin su ne laifin su ne ran nan kawai wani tashin ya ke ga wasu kuɗi biyu to da layin irin na gani lafi da zama da gaba ya ce ne wannan shawara ce malamai sun tattauna suka ce to wannan maganar da ibn al-qayyim ya faɗa nan shi da sai sai uba yawa dan ke ce a kira ba da ce dole dole sai kai ba kawai dai an faɗa maka amfanin abu ka sani in baka yi ba to aka sai shi zai faru da ɗanka sai sai ka tsaya ka kalla yanzu ne ya zama maka muhimmanci ko nan gaba akwai illoli da yawa da zai faɗi su a nan da duk mutumin da shi yunwa ba ta ke gari a me yasa aka karanta mana azumi ai da shi akwai wannan fa'ida litini da alhamis misali ga na ramadan ga na arfa ga na tasu'a ga na ashura ga kwana ga kwanaki uku a kowane wata ayyamul bibi da sauransu kaga duka waɗannan da za su nuna maka za za ka ci yunwar da ake ci kai yanzu ba ba abincin bane ta abudan lillahi da yunwar ta shafe ka wanda kai yanzu kana da tabbas ana shan ruwa za ka sake cikin ka to amma ko wani na da shi bai ma da abinci ba maganar yin in rana ta faɗi ya samu abinci ba ko alfijir ya gudu na gobe ba abinci to da ka ɗauki darussa sannan ka kusanci Allah sai da nurun ala nur yake wa min am wa min anfa'i tadabiri lahum yana daga cikar amfani ko mafi girman amfani wajen kula da abinci yara ko ana su take ciki ya ce ayyuhu sau tuna shabahi duk sadda za a ba yara abinci a ba su wanda ba zai take masa ciki ba a ba su wanda ba za su yi tatul ba har kenan ba za ce ku je ku ɗibo ba ko ba za ce na roƙe ka ɗibo abinci ba a uwar ta sa uwar ta zama ita ce ministan abinci kuma head of kitchen kullum tana da akari sannan yake cewa li yujawwila hatmuhu domin ya kyautata narka abincin a cikin fa'idar farko ce idan ya ci idan bai mace ke fita tun ba to abincin zai narke da kyau yadda ya dace duk wani abu mai amfani a abincin zai amfani duk wani abu mara amfani a abincin ba zai cuce shi ba amma idan ya take cikin shi tsir kamar ka ce ne in aka yi na'ura in sai ga rubuta expire date din da musamman za a ba da ka'ida ko idan misali wannan na'urar ana aiki da ita awa biyar biyar kullum to shekara biyar za ta yi ta lalace to shi kenan sai wani shi kuma ya zo ya sai wannan na'urar sai ya rika aiki da ita awa goma goma shekara nawa za ta yi biyu da rai to wannan na'urorin abin sinadaran nan ka abinci da tsoro halittar da Allah ya halitta ce ke narka abinci a cikin mutum akwai tsarin da aka bata kar a bata ke fulta to shine mutum zai kai ranar ki ta ƙarshe ba tare da ya fasu samu wannan matsalar ba to amma idan yana cika mata aiki an ka taro mai shekara misali ɗari don ba isa ba kan dare daren saba'in sun lada sun gama sun ya cinye da mugun loda matsayi suna kai sauran shekara talatin cire ko ashirin a haka zai ta fama ya wahala a cikin shi ya wahala kila a cikin shi ya wahalar da la'ya ya wahalar da mata ya wahalar da jikoki kuma shi bai zauna lafiya ba wannan fa'ida ta farko ke da sanan wata ta dila akhlaquhum sannan duk wani abu na da ke jikinsu wanda jiki ba abu da yake da bukatuwa ba za a ci abinci za a sha ruwa za a shaki iska kila za a sha magani kila kaza wannan su ne akhlaqu to za su zama sun yi daidai a jikin mutum kenan hatta sigar da ke jikin mutum za ta yi kishirin da ke jikin mutum zai yi iska da ake da bukata ne da ba daidai gwargwade da ake da bukata yake cewa wata finnal hululu fi abadani sannan ababe marasa amfani da su karanci a cikin akwai hulul na ce hulul da amashina akwai hulul dole ana da bukatuwar ta to amma idan ta yawa kuma akwai matsala shi wanda yake cin abinci tuna shabai kasa da sai ya yi hulta to ba dai nake kullum za ta zama daidai wa daida daidai wa daida duk wani abu da kasancewa zai iya yawa ya cutar to na ba zai yawa zai zama yana tafiya daidai ko kuma duk abin da idan ya yawa zai cutar to na ba zai yawa ba sannan wata siha a jisadu sannan jikinsu zai zama yana da lafiya mana ko da yaushe jikinsu zai zama yana da lafiya manya-manyan rukunan zama lafiya wanda su ne manyan rigakafi aka ce mutum ya kula da abincin shi da abincin da mutum zai ci ya kula da shi sannan mutum ya kula da lokacin bacci shi ma yana da matukar muhimmanci sannan wata filla amuradu sannan laulayi da rashin lafiyar su zai karanci a zaga wani ce ne suka rashin lafiya ba ko wani zai ta gado ne ka bincika ya kiyaye abinci in ka kiyaye abinci ka kiyaye bacci ka kiyaye gajiya in ka gaji ka je ka huta ko aikin wa kake in ka gaji ka ci wallahi aiki ne daga ofis na zo da shi cikin shekarun zai rike ban yi bacci ba kana mutuwa ba a adabar za ya jarida wanda ka bi yawan makaranta ma ita za a sanar ya ko wani sulon na kaza kaza kai kuma kana can ka kawai in ka je ka ce masa bai gamu ba a ƙara maka lokaci bai gamu ba amma za a zo ne ba zai barci ba to a ce aikin da za ka yi da jikinka ka ka kiyaye abinci da na ce abinci bai hada da abin sha sannan ka kiyaye lokacin bacci in ka kiyaye hukunta to duk wani rigakafi na kariya daga cututtuka ba da ka sani za ka iya shekaru sai dai ɗan mura da ba a rasa ba zaga ya ce wata killa amratu wata killa amratu rashin lafiyar su ko launayin su zai karanci da killata da fazalati da mawadi da gazakiya saboda karancin mara amfani a jikin su na daga sinadarai na abinci a ba misali akan ce wannan abincin in ka ci cokali daya daga ci cokali daya misali bai likitoci na cewa ɗaya ya ishe ka in ka ci bakwai ka yi asarar shida ne to shi ma tuwon masara ma da zai yi ma a kai kana kuntan kai almubazzaranci wala tubazzir ka bazira inda almubazziri na kanu ikhwa na shaya wa kana shaytanu da rabbihi kafura fadda kai yanzu kenan da za a yi tararage mana ɗauko mana sakin na kuntan da muke yi a yi ta rage raguwar da za nuna maka in an kai shi kasuwar sundu za kila wani daji zai yi da ka ga ko yanzu kana da ita yana ka shana duk ta cinye shi ma na fa'ida ta ci kuma za a tambaye mutum a lahira buhu nawa aka baka buhu dari biyar a rayuwarka yauwa nawa ka ci na tuni kai na dai na ci buhu hamsin yake kariya ne arba'in zai ishe ka goma almubazzaranci ko tsula maka buya na gari ya ma ya ka sai ya yi daga wannan wasu fa'idoji ne da mutum zai samu shi a karan kai shi da kuma a cikin shi ko cikin yaro ko ɗan shi da yake tarbiyyantarwa kada babul asibaku wani sashi na malamai suka ce wa ana amdaku kauman zakarahu ni ina yabon wasu mutane da ya ambace su wanda suka yi tahqiqi suka ce wannan jumlar akwai abin da yayi lallai wanda ya tahqiqin asalin rubutun hannun ko kuma nutkar da ba wannan ba akwai abin da aka yi da wannan jumlar ba ta cika ba wa ana amdatu qauman zakarahum ina yaban wasu mutane zakarahum da shi malam ya ambace su sai wanda ya bulla kai ya turo daga gare su kenan haitu la yat'amuna as-sibyana illa duna shab'i ba sa baiwa ya ƴaƴan su kanana abinci sai kasa da kulta sai kasa da kushi ba sa ba su take cikin wanda zalika tartafi kamatu su waɗancan mutane da ake ba labari saboda haka ne ginin jikinsu sai ke tsayuwa ko a tsaye ka gan su shim za ka gan su da ka kula ke yi amma mu sai fara yi wani yanki ya rika wannan muguncin shekara ta ne bar zai ga yaran su ya ya ya ya yaran kwafa ya ga har ya wuce ya kai sittin bai kiyaye abinci ba yana mugunci yana mugun loli sannan wata a ta ninu a bisa muhu jikinsu kuma na daidaita za ga komai na jikinsu ya yi daidai eh ga yadda ake da bukatar gishiri ga yadda ake da bukatar shuga ga yadda ake da bukatar to komai zai zama daidai sanyi bai yawa ba zafi bai yawa ba ya ce wa ya fillo fihim ma ya arihu ne zai rihin min alkuzari kuma abin da ke bijiro ma waninsu zai karanci a gare su من الخزاز من كان الخزاز سنة التشنج الذي يقع في العدل والعصر wani lalura ce ne kashe jiki da take faruwa a cibiyar mutum tana da take samun wasu na kasala ko mutuwar jiki ko rashin kwazo to duk baya samun yanzu da ka yi cewa aka dungu ya kasa ba zai iya zuwa ba in ko ka ga ya ce karka tambaya ni da ke baya ba fa gudu ba aka ce kawai a kama hanya ne tinkin tinkin a tafi za ka nena ta haƙi to wani abin da cikin kuzar akwai abin da ya faru yana mobatar yana kuku abin da yake ciki yawa kuma ko a cikin mutanen ba za ga akwai wanda in dai da azumi ne mugunci zai sha wuyar azumi za ka da akwai wanda su haka ne kawai ka'ida da a- wannan karyar ci da yawa shine zaman lafiyar su to da alamun jiki shi ke na yana da kyau har ma bai saba da wancan mugun dozin ba sannan sukan kubuta wa ya fillu wajen ulakali suna samun ƙarancin kamuwa da cutar zuciya galiban masana suka ce likitoci wannan muna magana sun su kokora wanda ya rayu kafin ko ya rasu kafin haihuwar annabi isa kamar da bayan ya gabata shekara ɗari uku da saba'in da bakwai kaga haifa annabi isa kenan to yanzu ka tara da dubu biyu da ashirin da biyu shi ne shekarar rasul to tun wancan lokacin ce bincike ya gano masu cikin take ciki kadda za a ci abinci yana kawo cutar zuciya kuma sun gudanar da gwaje-gwaje daga baya an tara masu cutar zuciya sama da kashi tara bisa goma mugun cibiye su zuciya abinci wanda daga na ka samu tabbacin mugun take na kawo cutar zuciya kafin ka gama kuntan hakura kuma wannan yake suna rayuwar duniyar ai shi yasa jarabawa ce kenan aka gwada mu da ita aka saka waccan fa'idar da waccan cutar ga wanda ya karya amma kaga a aljanna wayannan musibun guda biyu ba su dan musibu ne mu a nan duniya muke dan da kudar su ka samu abinci mai dan karan daɗi har rabu da hazuwa amma ta rage ta daga maka hannu kafin ka gama koshi da sai tsaya ka san akwai ban haushi abinci mai daɗi ko dai ka koshi ko ba gama koshi ba bai kare ba kuma a ce ka tsaya akwai ban haushi irin wannan ai a bakka kawai kai ta to kai ta cin ma ka karya dokar amma kuma cikin ba wurin sawa kuma ga raguwa irin gidan rawani ma sai sai ga mutum yana ta da ma ya da ma ya da malam ma ya zo da ido za ta haɗe da manta ya wurga abincin ka kawai wannan dai gida kilin zai iya kilin din su amma aljanna ba wannan aljanna sanda za ka ɗauke na ƙarshe to sannan ne za ka koshi to ko kuma a ce abinci mai daɗi ba ka koshi bai ƙari ba ka koshi bai ƙari ya sa wanda suke da hikima inda mai daɗi ga mara daɗi sai su zauna su yi sai su auna sai su fara da mara daɗin shi gwargwadon yadda zai ba da sun wanda sai a zo da ne amma ka gama cin mai daɗi sai kuma ka dawo mara daɗin to kuma za ka ji a rashin daɗin ma shi ne ga daɗi saboda wanda ya riga nana ta hanya to komai daɗi shi kada mutum ya yi ƙoƙari ya zaki to wannan take ciki da abinci da ƙananan yara da manya yana kawo cutar zuciya wasada da cutar kirji shine yanzu suke cewa cutar madaukai cutar haƙarƙari ko cutar huhu ko haƙarƙari ko huhu su ne sadar to zai iya mutum zai iya kamuwa da waɗancan cututtuka kenan dai mutum cewa mai da zalika da makamancin wannan na daga lalurori da ake iya haɗuwa da su mutum ya zama mai mugunci ko mai yawan take suke yi kada yake cewa fa in ahabbta an yakuna sabiyu hasanal jasadi to yace ya kai mai tarbiyya da wurin da yin kenan in kana so ɗanka ya zama mai kyakkyawan jiki an ce kyakkyawan jiki da jiyayyen jiki mustaqimal qama dan ya zama madaidaici gashi nan a tsaye miƙaƙƙe gairan wani haɗe ne ba wanda ya tankwana ba ba wanda ya doro ba to fa kai kasara ta shaba'i ko shaba'i ka kare shi daga mugunci kada ka bari ya rika koshi duk sadda da shi abinci kafin ya kai wancan keji na take ciki a dakatar da shi na ka bashi tarbiyyar haka ba za a sha wahala ba fa inna sabiyya idan tala wa shari'a domin shi yaro idan ya cika ciki kuma ya kushi to fa inna hu yukthiru nauma zai yawaita bacci min sa'ati a wannan lokacin sannan wa yastarqi kuma daga gamacin abinci a kwanta kowa ya san akwai hadari akwai hadari akwai wani hadisi da nawi ibn wani ta hayat al-islam ba dan ce dai inganta ba amma binciken likitoci suka ce ma'anar na da kyau wanda za ka yana ta adibu ta'amakum da zikirin lahi ya jama'a ku rika narkar abincin ku rika narkar da abincin ku da ambatan Allah duk kana gama cin abinci akalla ka sami minti talatin ka kai abinci amma kana gamawa ka kwanta ka riga ka shiga ku ka shiga haɗari zai wuya kamar ka lafiya ko da cutar ba ta tambaye ka yanzu ba an kai su za a tara a furan da za a yi bonanza sai kai ba lafiya kulli ba lafiya kafa ba lafiya tashi gudawa ne na shekaru ashirin ne aka yi bonanza ne akalla in ka koma yanzu ka ci abinci ka turo wani aiki ba ka da wani abu da za ka yi ila akwai wani bulo da ka tara za ka kawar sai ka kawar kar ka kawar kafin ka bari sai ka ci abinci sai ka zo ka kawar dan makaranta ne ya assignment ko wani littafi ka karanta kai in ka rasa me za ka yi ba za ka rasa sallah ba ya raka hudu shi da takwas wajen minti talatin to sai ka je ka kwanta amma da kuma ma gida ko a kan gadon ma zai ci abinci ina ji gida abin waya gidan shi ne wane ne sai ana ji yana ji shi gida haka yana loda lodawa yake lodawa yake kuma kaga a kira su ake zaka ci abinci ka kalmace kafa kar ka miƙe kafa to dan ka kalmace kafa shi ma na taimako in ka kalmace kafa ko ka sai ka ci abincin to da zaka warware cikin bayan ka wanke hannu sai ka ji ya dan fada to haka ake so kaga ba kai kun tanka amma da kun ga ya ci abinci ya miƙe kafa ga rijiya kunna ana wani labarin tafiyar su mai daɗi duk haka ne yayi saboda wannan labarin shi kai zai saka yi ta ci kai ta ci kai ta ci shine ce fala tanamu wala tanamu fatasu qulubu kada ku yi bacci daga zaran kun gama cin abinci in kuka yi bacci zuciyar ku za ta bushe idan zuciyar mutum ta bushe ne za ka yi bayyana tausayi na sisun ko ana bai da tausayi duk musibar da mutane za su yi ba shi ta shafa ba matsala ba bacci ne daga gama cin abinci ke kawo wannan to idan aka bar yaro ya cika cikin shi to zai yawaita bacci da ya yawaita bacci wa ya tara idan jikin shi zai sanyi ko ni ko ina zai sanyi wa ya aridu lahu nafkatun fi basari akwai yiwuwar a samu kumburi a cikin shi wannan kuma yana basanan na abu da kusan kowa ya san shi zai iya yiwa ya tashi da kumburin ciki wa riyahin ghaliba da wani iska mai wari ko ya tashi da gamba ko ya tashi da tusa ko ya tayya saka shi ta kwaci duk matsala ce ta kwanciya wannan dan abin da ya bayyana kenan a ciki kuma ba an riga amma al-jihazul hasbi shi illa wannan na'urori da ke sarrafa abinci an riga shi a takin dinsu yanzu suma suna Allah wani da samun kansa a cikin irin wannan mutum marasa shi sai sa an ka wani mana da yake cewa sun ɗauki tarihin magabata za ga musulman tun ka lafiyar sun sha bambam suke wata tawagar musulmi sun taɓa kai hari wajen rum sarkin kafiran suka fafata suka fafata yaki to kafin a fara yakin ya sa yan leken asiri su gano mafiya musulman suke aka zo aka ce mashi haka suke encourage ba kauri na kafa wala wuya wala cinya ɗan tsira na mana ya ce ma mutane ya ci gaba da yanki gama da su babu ya waɗannan aka yi ta yi aka yi ta yi ya ga yanki yanki ta yi cinyewa sai daga tutar sulhu ya ce a je a kira yi wa gabanin musulman aka kira su kafin su zo ya shimfiɗa ta alfarma ta zinariya da azurfa suna zuwa da maki suka rika caka suna wurgarwa har sai suka je gaban shi da ke zamu menene sai ki ta aikin ku zauna ko ruwa a sha ki aka she kawo ba an ce kana neman mu ne yake wai dan Allah ko da yarda dan mutane lekawa ne na gamsu in kirin da ce za a gama da ku da wuri na ga yakin nan wankin guda kai mu gari menene sirri wanda suka faɗa maki sirri ne abu ne na imani da cewa su dan Allah suke yi mu tsoron mutuwa kuke mu kuma in mun sami mutuwar to shahada ce da sauran mazlunuwa cewa da suka faɗa musu ba ka ce a lokacin da Allah ya kama shi dan ya wulakanta su sai ya musu buhunan siminti a buhunan yashi aka samu buhuna aka tura yashi da ƙasa da aka ɗora musu to shine malon garin ke ta ƙasar shi ke ya ba su yanzu an gama da shi ke ana komawa kashe gari ana ci gaba da yanke rana aka gama da shi har da sarki ga ma'amin shafi shi ne yake ce musu ga kuɗin tirin da gani ba wani ta abinci kuke sosai ba to bai san cewa a ce wannan karanta cin kuma shi ne sirrin ba su kuma yana ga su su uku suke ci kuma sai an yi kulta to ga shi karancin kuma sun yi maganin su to da a takaice dai ba a so a take ciki da abinci al'imamu da gazali da ya zo a littafin shi ya ulumiki na ga mujallari na uku ne ya kulla baki da ya zo littafi da ya kulla na gyaran zuciya ni da kai muna so zukatan musulman kyau ya ce to ya za a yi daga ciki abin da daga cikin babukan da ya kulla yana kan bazin farko ya ce ba game da zargin ƙoshi wannan ƙoshin da muke ta fatar a ƙoshi a ƙoshi babin farko da ya kulla da cikin kitab din shine zargin ƙoshi babi na biyu shine fadalar yunwa babi na uku fa'idar yunwa ya ce ce fadalar yunwa kashi casa'in na hadisan da ya kawo duk ko mawdu'ai ko da ibini da sauransu amma akwai waɗanda eh akwai kanshin gaskiya kamar shi ba na ta mutum ya ce wahalar da kanshi da yunwa a jara ko ba ce umarni da haka ba an mutum ya samu ya ci kuma wannan bai ci karo da wa amma bai ne mata rabbika fa haddi to a cikin gode wa ni'imar Allah shi ne mutum ya tafi haka malaman mu magabata a littafan mu na sunna waɗanda ba ka da shakku na ingancin hadisansu sun kukkulla kere-keren waɗannan babuka akwai hadisi da kai sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna aksara nasi shaba'an fid dunya duk mutanen sai mutanen da suka fi yawan koshi a duniya to atwalu ju'an yawmal qiyamah a filin kiyama su Allah zai tsananta wa yunwa wannan hadisi ya tabbata shi mutumin da in dai ya zauna ta yayi fulta in mun je duniya kiyama inda hali kaleriya zai shaida تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أيما ليس كما يموى تفتر خمسين أبنتي يكي نيمة كمر يكي نام مجد كما يجب wannan an fara mashi somin tafi ne a filin kiyama kafin ya shi wuta kafin ke nan kai tsaye wannan ingantaccen hadisin ya soki mugun koshi akwai hadisi wannan hadisin hadisi ne na salman al-farisi mana nabani a cikin sahihul targhib ya ce hadisi ne sahihun abin nan ligairi sura ka hadisi ne ingantacce malamai da dama sun rika kulla baji suna zargin mugunci kamar ibn maja a cikin sunan din shi ya kulla baji yace babu littisani bil akali wa karahiyati shiba ko shaba babu da ke magana akan tsakaitawa wajen cin abinci da kuma kyamatar kulta da kyamatar take Alima Ibn Majah kenan. الإمام البيهقي أتكن كتاب الآدم يتي باب كراهية كثرة الأكل باب الذي غبنا كان كرحا يوي تشن أبنجي الإمام المنذر يتي المنذر أتكن الترجيب والترجيب يتي باب الترجيب من الإمعان بالتشبع والتوسط في المآكل والمشارب شرحا وبطرا باب الذي غبنا كان صورة تمتمثلي game da yawanci da kuma yawaita karkatan abincin da mutum zai ci a zama guda shi ma abin kyama ne za ga wani ya zo ya zauna zai ci abinci abincin da zai sun kai kala ashirin akwai wauta a ciki sun yawa kuma kuma akwai rabar zaranci a ciki sannan ka kashe kanka ne amma da kanka nan gaba yau ya ka mutu yau ko gobe amma baka shekara goma nan gaba ka gama yawo tsararrakinka da suka kiyaye wancan ka'idar su ruga a guje an baka ba lafiya kafa ba lafiya baya ba lafiya jiki ba kai ya ce musamman ya zama shara'an wa basa mutum ya tattara kalolin abinci da mugun kwaɗayi da kuma alfahari akwai hadisi akwai wani karamin sahabi da yake ce mishi Abu Juhaifa yake cewa wani abu ya faru da ya sanya ya canza tunani a ya dawo ya wannan ka'ida wata na nabi sallallahu alaihi wasallama shi yana yana cikin kananan sahabbai annabi ya rasu yana dan yaro manyan sahabbai suke faɗa masa wata na nabi na zaune sai aka fito da abinci cikin sahabbai shi sai wani mutum ya nuna irin zalaman nan irin yadda mutanen mutum ya gidan biki ko wanda kuma shi za a ba ya raba amma in ya waigo ya an gotan shi sai ce kai kai ban wannan gida wannan ba musulunci ba ne sake da kauni a firu shur ba ita ce ka'ida duk sanda aka baka kaya ka raba ka'idar musulunci kai ne na ƙarshe in kuma baka yadda baka ce a annabi ba wani ba wani ya raba ana danga wani kuma sai ce bannawa to sai dai haka sai a ake da mamba da nan su da daga alfasu ke kan Annabi ya sa doka ta ke da kauni akhiruhum shurba ana baka aka ce raba wa yan masallacin nan kar ka kuskura ka dauka sai ka gama bin mukaf inda ya ragu baka yi hakuri ba komai kuma wannan zai ba da damar ka rike kana haula ko kana ba da uku uku sai ce bari a yi bin biyu in aka gama bin biyu to ka iya ɗaukar biyinka sai kuma ka dawa ƙara da in bai kai ba to ka dai shi na dai amma ana zuwa wajen da ban abinci a ba da ma ka ɗauka ka hakura kawai to aka kawo mutumin nan ya zo da tsari to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wancan magana cewa to wallahi waɗanda suke take cikin su a nan duniya to su suka fi kowa tsananin yunwa idan an je lahira sai zamana abu haifa tun daga ranar da ya ji wannan magana daga manyan sahabbai yana yaro mataki ba har ya rasu na hannun dama suka ce bai ƙara cin abinci ya koshi ba kafin ya koshi zai tsaya kai da shi ke duk daɗin abincin ya haƙura aka ce me yasa saboda wancan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana ga idan ya yi sakaci to zai iya shiga cikin waɗanda yunwa za ta iya halaka shi alimamu sana'an yake cewa idan mutum ya yawaita cin abinci zai yawaita shan ruwa idan mutum ya yawaita shan ruwa zai yawaita bacci idan mutum ya yawaita bacci ayyukan alkhairi za su kuce mashi wanda ayyukan alkhairi suka yawaita kuce mashi zai yi asarar lahira cikin su ya ga a hankali haka wani malami da cikin alkarmani a cikin sharhul masabi yake cewa abin da yasa aka hana mugun cin abincin nan shine yawaita cin abincin na canza ɗabi'ar mutum kaf za ga wani asassan shi dangane da ruwa da goba ya gaji tausayi kuma da yana jin jini kama mugun cin abinci zai ke canza wannan ɗabi'ar sai zama mara tausayi saboda mugun ci kawai sassan wasu mutane ne masu hazaka haka haka cikin halittar ce amma mugunci yana mai da mutum dolo kuma ka je ka tara ka gani je ka tattara da za a dawo da jarabawa a rika keke da keke wanda suka fi jin yunwa su za su gaci wanda ba sa kashe ciki su za su gaci ko a wani kategori ce kawai a dawo ne ture zabo abin nan abin nan abin nan zube ban kwariya ta je ka wo hatta zo ka zuba to za ga waɗanda suke jin yunwa su za su fi cin wancan jarabawa da haka malamai na musulunci sun hukunta babuka su san gaske game da haka akwai wa'abi mun kai sa yake cewa ya samu hadisi daga Jabir, Jabir na Abdullahi kenan sahabi. Jabir wata na ya samu yan canjin kuɗi haka sai dai siyo nama. Sai ya haɗu da Umar ɗan Khattabi ya ce wata na na siyo nama sai na haɗu da Umar ɗan Khattab. Wa ma'i lahamun ishtarai tuhu bi dirhami. Na siyo wani nama na dirhami da gida a gyara. Sai Umar ya ce ma hada. Jabir me na gani a hannunka? Sai Jabir mu'minin ishtarai tuhu dir sibiyani wanda sa. yalla ilama ne ya siyo wa yara da mata mata su san sada na a ci yake ce fa kana umar sai umar yake da yashtahi ahadukum shay'an illa wa qa'atihi yake da hatta kai a wannan mota da kake duk abin da ranka yari yana so sai ka je ka siya ka mutu ai ka halaka rai ana ji mata ne sanda kai ya yi ranka ya nace yana son ka lasa ba mai ka ki lallai ran yau rai ya ya ya wannan fara idan kun nama dai a idan kun dawa zai iya cin fara shi bai ai dai dan bin ne ko eh dan karshe karshen kawai aka canza a zama da dawa kai a farko sai yi dawan nan ba ka ce dan bin nama dai bai na ran mai sai ya miki gamawa da ni dai shi ne yake ce maki a rayuwar su na hadu kun wasu rukun jari ko da ake aikata ta zahabu an kuma hadin aya a zahabu sun tsaye ba cikin fi hayati kuma duniya a zahabu sun tsaye ba cikin fi hayati kuma duniya wa samta a sun biya fadi yau ma tuji zauna a labar kuni bi ma kuntum tastakbiru na fil arfi da zai nil haf haka ya fi wannan aya idan yanzu kai ba za ka koya wa kanka takura cikinka ba in ka zo ci karka shiga ba duk abin da yake so za ka baki ba ka kiyaye mana in ka kiyaye sai ka zauna lafiya amma in za ka wani daga kano sai ba da sako a je abuja a siyo mashi kwanan nan tuwo saboda ya fata kwalli dole su shi ko kuma ka ga wani madarar da yake sha tana Legas wai ta fi tsaki kamfanin wasu malakar daga wala salla ne bai san da aka daga ba ne kuma dole ita duk wanda suke ana ta zirga zirga ita za a rika kawo mai ya kwalla farai dole sai ita da aka ce wannan bakin yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske sai ce faslun wata fasalin kuma ya ce kada jalinu wannan kamar yadda bayani ya gabata ya zo daga bayan bayan bukuran mutum ne da an haife shi a shekarar hijira na da ɗari da ashirin da tara ya rasu a shekara ta ɗari biyu da sha shida a yankin roma ko ya zauna a nan yankin jazirar laraba ɗaya ne daga cikin manya-manyan likitoci wancan bukurat shi ne na farko farko wanda a cikin akwai su likitoci guda bakwai wanda aka ce duniya har yau ba ta yi irinsu ba har yanzu duniya ba ta yi irinsu ba to wannan jaminus shi ne na karshe a cikin bakwai da daga kan shi ba kara jiki ta irin shi ba to shi ne yake faɗar wannan magana ce wa nasu abna wa ha'ula istibiyani min shurbil ma'il bari da asla yanzu an jira wata matsala shin a iya barin yaro ya rika shan ruwan sanyi sai babban ma akwai matsala ko babban ma akwai matsala kawai ka ci kishi kawai ka samu wani ma bai ci komi ruwa kan zai ta ruwa akwai haɗari shi ma sun ce kisa ne na nan gaba alkatilul khasi alkatilul khasi in ka sami waɗanda suka san suka suke amfani da ka'idojin za ka ba sa shan ruwan ruwan sanyi sai dai ruwan ruwa ne dan timiti ne a kanna wanda zai ce to a to ai ai ai ai gida yankin su ba a zafi ne a yankin su ma an fi namu zafi yanzu yankin jasirar laraba ko ita umuman ai sun nimmin kamu zafi sun nimmin kamu zafi amma kuma zai wuya ka ga wani balarabi ya ɗauki maka ruwan sanyi yana ci ba zai yi ba za su yawa za ka ga za su faye ce kakas amma da ruwan zafi ya sha kuma shi ne shi ne ribar mutum yanzu irin a fara sufan nan ga fifita kana kai ba ruwan sanyi ya kamata ka sha ba samu na zafi ka sha wani kofi ɗaya kofi biyu ka shanye ka iya sa madara ko ka sa lipton ko ka sa sigar ka wani shayi shayi ne ka shanye shi da zafi zai koro zufa ka iya zuwa kai wanka shi kenan za mu kwana lafiya amma za ka mutu ya ta da ruwan sanyi ga fi ga fi ta yanayi haka ne kwana sai asuba ta yi irin sanyin asuban nan to shine wannan likita yake cewa to ni kai tsaye wannan kamar yana hannunka mai sanda akwai wanda suka ce kwata-kwata kar a bar yawo ya sha ruwan sanyi ke na ga kankara kuma kuma kai wata mata ta fara irin kankarar da sun yi rajiyar biyar mutanen anguwa su tarar mata a ce ba a yadda ba kar ta ƙara to da yaro dai sai ya je ya siya ita kuma za ta siyar kuma ba iyaye a wurin ya ce ni ba zan iya hana ƙananan yara min shurbil ma'il bari da asla daga shan ruwan sanyi gaba ɗaya ba batatar lakin ni sai dai ni ka'idar da zan bayar ko shawara ko fahimta ta ita ce usliku lahum sharbatan ta aqimu sa'aba fi aktharil amri zan iya ba da damar su danyi makwarwa ko dan kurba ta ruwan sanyi da sharadin ta aqimu sa'ama ruwan ya biyo bayan abinci wannan shine suka ce har manya ma wannan ka'idar kenan rana ta dake ka karkata ruwan sanyi sai dai ba laifi ga abinci kana ci in ka ci ka ci ka ci ka sha ka sha ruwa in ka ci ka ci ka ci ka sha ruwa wanda kuma wannan da bai ce ka'ida suka ce ita ma fa'ida ce mai girma kar ka zo ka fara cin abinci kaf sai ka gama wannan ka sha ruwa akwai kuskure ka yi cokali ko nuna yi ɗaya biyu kuma a ka'ida kamar da bayan ya gabatar nan karkace da cokali in kana ci abinci da cokali kana wahalar da kayan cikin ka shi wannan fatar da nake ganin ta Allah ya riga ya gama shiryo da malam tsaf kana taba abinci ga ko su sinadarai da za su fara narka shi tun a kwano ke za ka yi da za ka ci abinci da hannu ka ajiye raguwar da safe ba zai ci ba za ga lalace amma ka ci da cokali ka bashi zai ci wannan ɗan sinadaran ba ka isa ka ganta ba to kenan yanzu kana gutsar kana ɗiban abinci haka lokacin da zaka kai bakinka an gama jike shi da sinadaran da da ya ce na'urar da za su narka abincin sun rage maka aiki kawai kari cewa zai ci in so samu ne to noma ɗaya biyu uku hudu bi da ruwa za ka kwana lafiya kuma za ka rayu lafiya kama za ka wani lodawa zai yi wai kada ruwa ya cika mashi ciki ruwa ya mai hasada ke Yace to in har za a bar yara su sha ruwan sanyi ba da ya iya barin su amma bayan sun ci abinci ko suna cin abinci ya ci ya yi noma ɗaya biyu uku sai a ba shi ruwa a iya ba shi mai sanyi in ana sufa. wannan ba laifi yace yana ga aiya haka fi akthar al-amri a mafi yawan lokuta ba ko da yaushe ba a dai wasu lokuta wa fil awqatil harra kuma hakan ya zama a lokacin tsananin zafi fi zamanin saidi da bazara kaga kamar yanzu wannan lokacin sanyin kwata-kwata ka iya hanjin din kurilanka idan ba kana da bukatar kankara ba idan ba kana da bukatar kankara ba wani mutum wata na yana yawan zuwa kasashen turai da shayinan nan ya ce ya taba ganin suna shaurin sanyi ba kuma ga su da sarrafa kankara sai wata na ke tambayar me suke da kankara sai ke wannan kankara ana yi ne saboda asibitoci da kamfanoni da suke da bukatuwar da dumuna yi a asibiti mai fara lafiya ce a manna mashi kankara a yi kaza to don haka suke amma ka ga wani ya ce ana tankara rana amma da ga mutum shayi yake sha ruwan zafi kai wani ma ba shayi ba ne kawai wuraren ajiye ruwa kawai na zafi ake ajiyewa bakin ruwa amma na zafi kana mutum ya ya ɗibo ya sha ya shiga rana ya ci gaba da shaƙi irin da mai mutum ba ba ba ba ni'imar yanzu yake kallo wata daɗin ruwan sanyi a rayuwar shi ta gaba yake kallo da aka yi yara lokacin tsananin zafi fi zama da saifi lokacin bazara idan ta kada an kuso ilaihi sharadi na uku idan ransu ya kaunaci da ruwa idan yaro ma bai nuna sha'awar shi da ya sha ruwan sanyin ba a kyale shi kawai amma ya nuna an bashi na zafin ya ture ko ya sha ya duk to a bashi na sanyin ba ba damuwa kultu mala ibn kai yake cewa wa hada li quwwati wujudil harbi al fi fihi wannan saboda samuwar kukuwar alharun algaribi yanayin cikin yaro to harun ne kenan ba zai buƙaci ruwan zafi ba ba zai ruwan sanyi ba bai dace da shi ba ruwan sanyi zai nakasa kwayoyin halittar shi su kuma so suke abin da zai taimake su abin da kuma zai taimake su ne ruwan sanyi ba ruwan sanyi ba ya ce wala ya turruhum turbul ma'il barid fi hadhihi al-awqat to a cikin lokutan da ya faɗa na tsananin zafi babu da yi idan yara sun dan sha ruwan zafi a irin waɗancan lokutan wala siyama aqibata musamman kuma bayan sun ci abinci fa innahu yata'ayyanu tamkinuhu minhu da kadari wani lokacin ma shan ruwan sanyin zai iya zama tilas ya lizince su ko ya kama su to an iya ba su gwargwado bai za a fi yin anis kimalin abashi musamman saboda raunin da yara ke da shi wajen iya jurewa iki bistila'il harara musamman a lokacin da zafi ya tsananta galiban yara ba su iya haƙuri da iki ba ni da kai da manya mu iya jurewa amma yara ba za su iya ba ba ba shi na zafin bai mai amfani ba an bashi sosai a ciki a bashi da sanyin don a samu ne a ga cewa an kubutar da shi daga damuwar da yake ciki yace fasul wani ma ya fage ayyukan yana daga abin da ya kamata a tsoratar a yi takasan nan da shi yana nufin iyaye masu tarbiyya yana daga abin da yake da muhimmanci iyaye su lura da shi su sa ido shi ne ayyukan da tsifulu adadin mashi kafta wakati yana da abin da ya waje ba a kaurace mawa fara koya wa yara tafiya kafin lokacin tafiyar kaza akwai iya da yako musamman masu yayan fari kawai za ga wata hudu biyar shida wai kana aje kai a kaku ta gama da wannan yaron kuwa ai lokacin na nan zuwa kai ma wata na za ka yi shi ka kasa kama shi saurin ne kake yaron da zai tsere maka wata nan a hankali za a zo wurin to da in yaro bai isa zama ba kar ka kalla ba sai ya zauna idan bai isa tafiya ba a miƙewa ba kar ka fara ji kace ka kyale ka kyale in ka ga ana yi ma kai a matsayin ka na uba kai ne shugaba kai fada yace lima ya arudu lima ya arudu fi arzuli saboda abin da ke fitino wa kafafuwansu بسبب ذلك من الانفتال والانعمدال saboda abin da ke fitiro wa kafafuwansu na bautewa ko kuma kwami zai iya zama yana da cassa za kafafuwansu madadi namiji a ga ya tsaya ta kaka shi zai ga ya dan buɗe wannan tsaya da shi din kafin gidan da take ne ba asibitin da zaka gyara shi an riga an gama shi illa a wancan lokaci musamman ba za a yi mamaki don aka san yadda cikin yara yake ana kowane babban mutum yana da gabbai ɗari uku da sittin amma na yaro sun kai ɗari daga haihuwar yaro sun kai ɗari sai da daga kan shi bai zama hannu bai zama bai kwanci dare kwanciya to yana yi yana ƙara ɗagawa yana girma wasu na haɗewa gabar na ƙara ƙarfi kenan har ya so ya gama ya samu cikakkiyar halitta da gabbai da uku da sittin a lokacin da ke komai na gudu za ka ba su a duka koya wa yara tafiya kafin lokacin da saboda gudun kar su sami cassa ko kankacewar kafa da sababi za a ce a saboda raunin gaban yara wa kabule hali zalika da kuma saurin karɓar karkacewa da kafafun yara ke yaro karami babu ya kafa shi ta karkace wahadar kullum hali yake ka kaurace iya kauracewa an ta hadisa an kuma ya ta ji ya shigo wata magana kuma matsaloli biyu ne a ƙarƙashin wannan bayan kada a rika tsayar da yaro kafin lokacin tafiyar shi ko a koya mashi tafiya ko a kallafa ko a masa ta yi tafiya kafin lokaci ya gama da wannan sai ce kuma ina jan kunnin ka iya jan kunni kuma yana nuna kenan wannan ma na biyu ya fi na farkon haɗari an ta hadisa an kuma ya ta ji ka hana ma yaro abin da yake da buƙatuwa. nan ba yana nufin abin da zai kai cike ba abin da zai fita shi yake ne aya bayan mun mutu ko za mu zo nan gaba ba tarbiyya ba ce a ce a ba yaro duk abin da ya nema a ina ai ba tarbiyya ba ya ce to ka kiyaye iya kiyayewa kar ka rike wa yaro ko tsare wa yaro abin da yake da buka ma ya tabi ilai abin da yake da buƙatar fitar ne min kai in na amai yaro na jin amai ka ɗauko sanda ko bulala ka ce idan kai mata amai sai ne gutsu gutsu da shi kuma ya riga ya san ka ba imani yaron ya san ba ba imani ka gama da wannan yaron amma yake ji ko ba shi riga da shi ko ya fara maka akan shi in ka fara diga shi zan daddaga ka kai ka bar shi gama a wurin dan wannan tazarar da ka bashi wurin da yake ta fadan ka bayan shi ban cikin fitar ka za ka cutar da shi to ba su a tsare wa yaro abin nan au nauni ko bacci za ga wani uban a girki yara suna a tsarin ko sha biyu da rai wai ba za su tafi sai sun gama akwai wata formula ma guda wasu formuloli guda uku sai sun haɗa shi shi ya je ya samu naskef ɗin shi da ƴan kore-koren kwayoyi ya kora sai jin bacci ba ya zama ɗan kwaya su kuma ya ce ba su isa su yi bacci ba wani na kyankyashin sai ka ji guduma ba ya gama da wani yaran ba a da ka ga yara a tsamin ko na me suke yi suka fara kyankyasa ka ce to ba ku aje a kwanta amma za ku tashi karfe biyu na dare shi kenan ana tashi biyu na dare ka ce mai alwanda isan da safi da aka aji mu dora a tsamin da biyu da rabi uku da rabi hudu sai a koma a kwanta ana sallah biyar da rabi zuwa biyar da kwata sai a tashi da ke fa'ida wutari ko a rika ta fajin ta masallaci wannan shi ne mafi mola sannan in dai za ka yi wa yaranka a tsamin da daddare to ka tabbatar da in so samu ne su yi ka yi mula karfe sha ɗaya da rabi su zo su kwanta har a yi azur in an yi azur ma su dawo su sake kwanciya har na asa to daga nan ne ku iya yin asamin karatun dai sai an kiyaye ka auka amin ko kuma a hana wa yaro abinci sanda yake da bukata za ga akwai uba mai tsanani yunwa su ce amma ya ce ba za a ce yanzu ba au sharabi ko abin sha au hautsasi ko kuma atishawa a hana yaro atishawa au bauli ko a hana yaro tsari au da karaje dami ko a hana cutar da jini wa inna li haqqi zalika awaqiba raji'a tsare wa yaro haka hana shi fitar da wa'annan ababe da tsare su a jikin shi yana da mummunan karfi fi hakkin tafli game da hakkin yaro wani kabiri da babba haka babba ma duka ji tsari kawai je kai in yunwa ta taso ka samu abinci ka ci ko yayi haka ban shi ma bacci ta so ka kawai a ce ko aikin waye je kai baccinka kawai kana da wannan ran ne ake yi da kai wanda ka gajiya shi kenan to wannan kaga na jihohi ne musamman na biyun na ya shafi manya ya shafi yara aka kiyaye sai karshen yaro insha Allah zai kyau za a samu saukin ababe da daman gaske lokacin da ya girma a lokacin da waɗannan lalurori suka fara tambayar shi abin ba zai yi kyau ba ina sai mu tsaya nan ko wa alaikum salam na eh eh kamar hako ko hakori shi haka ko ya yanke a ce ya mafi kada ya kwaskiri ya fita in dai jini ya faru ko ba kyale shi ya fita kan gwargwadon abin da zai fita na eh a in ya kai gabar da zai ke tafiya za a ga alama shi da kai zai nuna na ga yana dadda ko wuri yana miƙewa ko yana kama wuri wurin wannan lokaci ya yi ke in kuma watanni ne suka ce kamar daga ya fara miƙiya wata takwas ko tara wasu ya yi da wuri wuri haka za ga wani ya fara miƙiya ne da kyau wani kuma zai ke shekara ɗaya da rabi har ma ana sa wani ne shekara ne. Ya nakan ba mu wasu duk da ya